بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ta ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sha tara za mu tashi darasi na ashirin daidai a wannan littafi mai albarka amalul yaumi wal laila na babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim Adinawari ibn Sunni rahimahullahu ta'ala inda muke cikin babin da yake magana akan ma yaqulu idza kharaja min as-sala ila as-sala idan ya fita sallah mun ga daidai wannan babun za kuma mu tashi daga kan nau'i na arba'in da bakwai. Arba'in da ɗauke tamanin da hudu, tamanin da hudu. Sai dai kafin nan ba hadisin arba'in da tamanin saba'in da shida a duba idan aka duba hadisin dalili da ikafi fi tauli la ilaha illa huwa ilayhi masulna yake ne zuwa yake hufiza biha hatta yusbiha shine inda ba a gaji ba da su wanda ya kanta ayatul kursi da hami ta farko har ya biya amin da sirri kitabi na zaira aziz al-hakim gafir al-zambi wa qabil al-tawbi jadid al-iqabi fi tawri la ilaha illa huwa ilayhi al-masir zuwa iyana sai yake to wanda hina yunki lokacin da ya kai yamma hafiza fihi ma Allah zai ba shi kariya dan kuma ya talkushi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa karshe za a kare shi dalilin biya za ta yi subiha har gari ya waye wa man kara bihi babu subiha wanda ya yi karatu da su in gari ya waye da safe ubi da bihi ma a tayi ikiya za a ba shi kariya har ya kai yamma wannan shine abin gafir ba suratul mu'min ba suratul gafir to mala yake babu ma ya kulu idza kharaja ila salat babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya fita sallah قال حدثنا ابن بديع قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت الجزري ثابت الجزري عن عن الوازع ابن نافع العقيلي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالم ابن السني يتي بابا مالم سجي مالم ابن منيع ya karantar da shi shi ma malamin sa Hassan bin Arafa ya karantar da shi shi ma ya ji daga malamin sa Ali bin Sabit Al-Jazari shi ma ya ji daga malamin sa Wasi bin Nabi Al-Uqaydi shi kuma ya ji daga malamin sa Abu Talama bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullahi Al-Bilali mu'azzin mu'azzin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Bilal ne yi wa Annabi alaihi salatu wasallam kiran sallah an san masu yi wa annabi kiran sallah akwai abdullahi bin umar maktub akwai abu mahzura sannan akwai fa inni lam akhruj asharan wala badaran wala riya'an wala sum'a yace kharajtu ibtigaa mardatik wa ibtigaa taqadik as'aluka an tu'idani min an-nar wa tudkhilani al-janna wannan an tsiri zai ga yadda ake tasfini na tauhida tawassuli akwai mai kyau akwai mara kyau mai kyau shine na farko kai tawassuli kamun kafa shine tawassuli ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa tabu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun abu na farko ke ma'anarsa shine abu na biyu sannan abu na uku kai abu layin ɗinsa inda ake so to sannan ka san ma'anarsa sannan an je ne wasu ya ubangiji dan sunanka an rasa ku ka azurta ni ka ka da shi inda yake amma wanda yake so Allah ya azurta shi Allah ka azurta ni ka bani arziki ka bani sai kuma yake dan sunanka alimu idan wani ne ya sa ta gaba yake so ya cutar da kai ya bi karfin ka ka gani ko ya rike ma ya yaki in ka tashi ka ya so yin tafiya umar din sunan ka alkaharu an ta da kayan roƙon ba ibadi ka kai ne wanda yake da rinjaye kowa Allah ya kwace nake mutuwarsu. Na yi na yi da ba da kanta ta kira nan yunwa ta ciyo ta. Da ta zo ta kace ta yadda. Ya zo yana zuwa jikin da take ita ke Ka kiyaye Allah karkar cire zo bai ba da aikinsa ba. kai ko baka biya ba saboda sai ji tsoron Allah ya jani sai kofar kogo ta dan bude kada amma ba za a iya fita ba kaga Allah ya karbi tawassulin ta na biyu iyaye ne biki ga ƴaƴa ga mata yaje zama abinci da kyar kowa yin wa yake ji yake ba wa ƴaƴansa da matarsa ya lallaba ya je har sai da ya ba iyayen suka tattara suna bari har sai da suka tashi ya ba su suka koji sa da ya ba iyayen jiki Allah in dan kai dai ka ba mu hanyar ta budewa amma ba za su iya fita ba wani bangare na jikin su ne yawa zai fita amma dai tana na uku kuma fatara mai ta da tsohon bai sai zuciya ya ce saboda haka sai wata ran an daɗe da ya tuno ai ya taɓa yawa wasu leburan jiki bayan shekaru. Shi kuma wanda ya yi wa aikin da ya ga ya ci karba kawai sai sai akuya da kuɗin sai ya ita kawai. Akuyar nan ta rika girma ta ai har sai da ta haɗa garki. Shanu da raƙuma duk da wannan kuɗin akuyar naira ɗari biyu ko ɗari. Fatara bai ta tsohon baki da joji wata ran yace ai ko shekara kaza ina bin wani barin koma. Koyewar kenan. Za ka ga wannan yin abin mutum ya koyi ya yi abu don Allah ya ce kar a yanke nan suna yana da fa'ida. Saboda lokacin da za a zo ka tsaya tsakaninka da Allah da da rawar abiya da ne ka cewa Ubangiji na yi kaza in da kai ne ka biya mun bukata. Hanya ce mai saurin shiga. Saurin shiga. Shi sa kamar yadda nake gaya muku a har yanzu da yan Kano ke cewa sun fi kowa za Allah da wanzu har yanzu Saudiya ka je za ka da aikin miliyan ɗari. Ka ka rasa wanda ya yi. fa'ilu khairin kawai ke zuwa online fashion donated by online fashion ba suna kuma yana gurin kuna tsaye da shi ana hira amma Allah ya ba za ka ga kawai da lafiya ce a cikin sa yayi an bayyana da kyau ko wanne yana da fa'ida wannan abin suke so za ka kafi zuwa masallaci a nan kai ta zuwa masallaci a ba sun ji kai rike mu'amala da infaki dan Allah da ne ka tarar da asibiti mutum ya sa miliyan ɗari duk shekara yana sa miliyan ɗari amma ya shekara abu da sunansa. Wajen muna magana da sarkin malamai ya ce mun akwai wanda ya taɓa kai mahaifinsu asibiti asibitin maka. Sai aka ce bayan wata shida ya dawo a yi mara aiki. Shi za ka baya akwai mai bulala ba. bulala an ka kauce layi a tula ma ba a san irin wannan ba a so ta kore yi kokari ta wuri ke dan to yake ga ya bata aiki ina hadisin da annabi ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asbaha hatta la ta da mutumin mutane bakwai da su yi karkashin ino al'ari da mutumin da wato ya ba da wata sadaka ya koyi ta ci yana ruwa ya kuma dawowa ya gaya annabi alaihi salatu wasalam ta ci mai zuwa ke ruwan da bayani ya saka haka da da zai dawo sai annabi ya daga ya ce hawa hawa ne da da ne da Allah sai shi gefen alal akadi wa biradi ko a kai shi gefen gari sai yanzu ya isa kaga wannan bayan annabi ya bar duniya sabai suna tambayar Abbas ibnu Abdul Muttalib to kun ga wannan duk gaba ɗaya babu da iskali mu da kuwa ya iskali yake iskali wuri ɗaya ne shine ka zo ka ce dan wani musamman wanda ya mutu a ina ka samu wannan shine inda rigima take kun ga ai da annabi ya wajo ko akwai mai ja matsalan takawa da nuna wa mutane da yake to ba bada ban kama ba wala riya an koriya ina so in nuna wa mutane cewa ni ne kaza ne wala suma ko ne har abin da yi da matar ta ya faɗa ai jiya maman wani ta ce mun kaza na ce kaza to wannan ba a jirgi ba a iya rike to shi ne su ba jiyarwa aikin alheri ta yi ba ku ba malam ibnu sunni yace malamin sa Muhammad bin Ali al-Qutbi ya karantar da shi ma ya ji daga malaminsa Bikir bin Musa shi ma ya ji daga malaminsa Abdullahi bin Salih bin Muslim shi ma ya ji daga malaminsa Ubayl bin Marduk shi ma ya ji daga Abiyat al-Aufi shi ma ya ji daga malaminsa Abu Zaid al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu kan Allah ya kara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ta biya sallah fa kana yace Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilin alayk wa bi haqqi
السلام عليك أيها المسلمون وجاء عند البعض يجد وأنه سلم فيه wasu ɗauka ce in ba karatuwa ce da kawo sun yi rawa da lafi. In dai ana da zuwa karatuwa to ba kai.
Thank you. shine wa asim nau'u na aka wani nau'in daban قال حدثني موسى بن الحسين قال حدث الكوفي قال حدثنا ابراهيم بن يوسف الكندي يوسف الكندي فبودي من قبوبهم رحمتك واذا خرج قال ان كذا ذلك idan kuma fita zai fita sai fa irin wannan addu'a idan yi yayin shiga akwai ruwaya da ta nuna za ka yi ta shiga cikin shi ta fitowar ma haka amma wata ruwaya ta nuna wa kala yake sai shi Allah mafta bi abu abu fabi ya fi kwari idan zai fito zai canza da kwan rahmatik yanzu kuma fadala yanzu ne mun fadala abu Allah za abu za wani za ku biya ce salatu wa tashiru fil ardi waftahu min fadlillah fadala Allah shine kasuwancin neman abinci to shine wabtali abwaaba Allah wabtali abwaaba fadli Allah ka bude mu an zuhuri ana Anas bin Malik radiyallahu anhu ka malam ibn Sina yace malamin sa Hussein ibn Musa al-Rafiyu ya zanta da shi kuma daga malamin sa Ibrahim bin al-Haytham al-Baladi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ibrahim bin Muhammad al-Bahdari ko wato dattijo ne mutumin kirki bagdadi ne kuma mutumin bagdada shi kuma ya je ga malamin sa Isa ibn Yunus shi kuma daga Ma'mar an zuri daga Imam Zuri Sulaiman da ne ne Allah ke ko cikin malamin da aka yi ba ga malamin da yayi yawo cikin kauyuka in zai tafi kauye wa aji ya tara kayan abu in ya tara biyar wa mutu kayan abu ya ba da hadisi kuma haka yake shiga kauyuka Imam Zuri ke yayi yawo kauyuka ba diga daga anas nan malik Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da karat masjida annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya kasance idan zai shiga masallaci da kun ji wata ruwaya idan zai shiga masallaci wato kana da bismillah da sunan ka ya Allah Allahumma salli ala Muhammad ya ubangiji kai tsira kai salati ga annabi Muhammad kun ga yana cikin gajerin salatai kenan shi za ka ce annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi gajerin salati wani za ka raja kala bismillah idan ko yanzu ranar juma'a ko irin wannan dauri kace Allahumma salli ala Muhammad kai ta mai dawa yayi ko daren juma'a ko na hijrul muslim allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad bin nan yayi wancan da ba tsawo yake mutane amma ya fi daɗi kuma ya fi balala ba na ibrahimiya shi Allah ba sai yake kai ba yau ake zuwa a biya ba wani zai ga ce ai so yake dubu a kai dai kawai kai kai kawai to wannan shine hadisi ne da kyau yana cikin alkalimin tsayyib na ibn taymiya akwai alkalimin tsayyib akwai alwabil tsayyib min alkalim tsayyib na ibn taymiya to alkalimin tsayyib yana nan nau'u na akar wani nau'i daban قال أخبرنا أبو عبد عمر بن محمد بن بكار الكافلاني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الوليد بن القاسم الحمداني قال حدثنا سالم بن عبد الاعلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما اذا دخل المسجد ان يصلي على النبي Malam Ibn Sindi ya ce malamin sa Abu Hassan Umar bin Muhammad bin Bakkar Al-Kafulani ya karanta da shi kuma malamin sa Yusuf bin Musa ya karanta da shi ma ya ji daga malamin sa Walid bin Salim Al-Hamdani shi ma ya ji daga malamin sa Salim bin Abdul Ala shi ma ya ji daga malamin sa Nafi Maula Ibn Umar kenan shi kuma ya ji daga malamin sa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kare shi علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما النبي يا كوي ده الحسن ابن علي جيكسا cewa idan da kala a dukumul masjida idan da kala masjida cewa idan zai shiga masallaci an yi salli a halin nabi cewa yi wa annabi salai wa ya kulu kuma ya ce Allahumma fil lana dhunubana wa btalana abwa wa rahmatik wa idan ka raja salla ala nabi wa ya kulu Allahumma fil lana dhunubana wa btalana abwa wa fadlik kun ji wata ruwaya kuma ingantacciya ce annabi ya goya shi kansa cewa idan ya tashi shiga masallaci so ake karka nau'antawa ta saba da wata yanzu to yanzu da ka biya wannan wata ta gama haddace ta dauki sabuwa a nan ka rike ta kawai har sai ta zauna har ta zauna za shi ne rike ban karatu idan za ka shiga masallaci ka saba da wata alama kulli zunubi ka iya wannan to yanzu alama kadi abu abu rahmati ka iya wannan to ga wata sabuwa alama kulli na zunuba wabtala na abu abu rahmati Allah bayan kai wa annabi salati sai Allah ka bude mana ka gama tafi kenan ka ake ko ka gama kallo ko ka gama wani abu kasuwanci ka gama yi an gama cewa a cikin shago to ka zo ka ce Allah ka bude mana ko ka gafarta mana zunuban wa ta'alana abwaba rahmati Allah ka bude mana ko gobin rahmarka wa idza karaja salla ala nabi idan zai fita kuma sai wa annabi sallallahu wa yaqulu sai ce Allahumma ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunuban wa ta'alana abwaba fadli sannan ka bude mana kogobin falalarka ya Allah Imam Nasa'i Abu Abdurrahman ya karantar da shi kuma shi kuma ya ji daga malamin sa Utba bin Abdullah domin min ya to dai mahili bayanin da Ibn Qayyim ya faɗa babu ma yaqulu idza qala al-mu'adhdhin hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah babu da yake magana akan shi za hadisi sai ba ka gane karatu ne sai ka haɗa turukul hadisi kaga sai je gaba yake ba yace abinda mutum mutum zai faɗa idan mai kiran sallah zai faɗa idan aka zo hayya ala sala sana gari an asim bin ubaydillah an ali bin al-husayn an abi rabi radiyallahu anhu kana كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول النبي يقول yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ali bin Hujr shi kuma daga malamin sa Sharif shi kuma daga malamin sa Asim bin Ubaydillah shi kuma daga malamin sa Ali bin Husayn Ali bin al-Abidin kenan sarkin kyauta ko abu hannun da bida bai ba in za ka ko nawa ya baka an gina makarara an gane ko in ka duba da ikon jami'a a jami'ar sagir ko a ceke ɗan ko faizul kadir na imamu imamul munawi za ga ya kawo hadisi ne da bai baki da tushe abin da yake da tushe na sama mai ibn kayyim yake ba adam da da bakin Allah guda hudu ne na farko idan ka ji mai kiran sallah kai abin da yake yi amma wajen ayya ala sara ayya ala bala ka ce la haula wala quwwata illa billah shine abu na farko ladabi na biyu kai wa annabi salati Allah ana gabawa sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko ka dawo ta ruwayar fil alamin innaka Hamidum Majid ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wanda dai suka inganta ya jira a cikin jalawul afham الثلاث والسلام على خير الأنام ما يقول الكيم وكما الوابل الطيب من الكلم الطيب ما يقول الكيم هذا دين بيك هذا دين أكو أنا أجمع ونن سيكي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته shi duk abin da ya zo da rikici kauce man ke kawai sai tsawo authentic eh wajen wa'ada din ba wanda yake da rikici a kai bukari da wajen ta huta kaji na uku na hudu sai ka ce rabbitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa ada biyar ma ya fada sai ka daga hannu ka roki Allah abin da kake so wannan shine adabul azan ladaban kiran sallah da ibnu al ya kawo idan irin wayannan abubuwa idan kana bibiyar duk matsalolin da suke damun ka ta zo mun fara tawassuli ko wani bawa Allah ai dai da cikin hanyoyi ma banda wannan ai sai wa suka yi me wayo idan ka gamsu da tarbiyyar mutum ka ba alheri ta biya shi. Mar addu'a sai ka biya yanzu ba ka biya. Sai wajibi ne shi wanda aka yi kyautar wajibi ne ma addu'a ya tashi da daddare sai kar. Ya Ubangiji wa da ya mu alkhairi Allah ka saka ma. Ka biya shi. In ko ba ka son yi mara addu'a ka ka karba. ɗaya daga cikin formuloli kenan da masu wayo haka ne wani ɗan duniya ana ramba yau bakin jama'a wajen yake haɓa mana ai kai aikin ka yi kai rigar kasuwanci kuma ka nemi hanyoyi shi ne hanyoyin da za ka yi addu'a Allah ya amsa hanyoyi masu kyau ka huta Allah ya dace da mu alaikum salam barin gaba da takardar da wannan bayan addu'a bayan sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa malam lafiya da nisan fara amin ma haka azkarin dare sauke azkar na dake hadis na lamba ta 89 to sai yake inganta ba ko ko wanda ya ganta ita magana yawa to saboda zai iya juyar da shi da irin ai kamar hasiyar lahu wani malauki ne da hasbunan lahu in kai hasiyar kai kadai ke ba komai eh lana ta koma alfili yayi a kotun da hadisi ya zuwa ba matsala yan zahiriya ne masu cewa ba a canja eh to wannan shine me zaka ce mun gama da wannan adab na kiran sallah ne zai iya biya wani ai da ma sau da ya kace a wannan wa'anda liman ne zai ta jira ke sai salata annabi kuma kana a malam wai kifa inda amuri yi wa da ai malam umar ko daya malam nazir adabu mata yanzu hayya a salatu khairu minan nawm kai ma kaza ka bada bare tambaya ce mai kyau a salatu khairu minan nawm kai ma sai ka ce a salatu khairu minan nawm ba na zai alaikum assalam to haka haka in za a yi wa annabi talati in za a yi sallama assalamu alaikum ya rasulullah mana aka yi ce a masjidin nabawi masjidin nabawi ya da bai gani da da sojin eh masjida gaskiya na ta tunda a ma'arifar na jira da masallacin sa gaskiya da bai gani ba idai ka san shi da ba ya farfale tambaya yake wallahi da mutum aya kai ba ai su ne daurin aure ba ta Allah eh Allah ne ta kamar ta ne zuwa a kamun jana'i ne ko shi ne fadan karshe ma ai a watan gaba daya Abubakar Abdulsalam Malam Lawa Abubakar Malam Yahaya bin mota ni zan gabatar da lakcar a masallacin Hidaya za a yi ta gobe magrib zuwa isha insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu lokacin sarki ya biya kowa bukatun sa da alkhairi iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jika su da gafara masu rai kuma Allah madaukakin sarki ka tsara musu zaman kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya da abin da yake damun mu Allah ka kai mana maganin sa muna roƙon Allah da sunan sarki Allah ka yayi wa al'umma musulmi wata ka wata ba albarka ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana